بسم الله الرحمن الرحيم ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسن
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت الأليم الحكيم رب يسر ولا تقصر إلهي نظرت لطف جاني بها في دائرة عنايتك ونفعت أنس ترفعني بها إلى سماء حفظك ورعايتك واربط نور تعصني بها والمنتمين إلي من جور الجائرين ومكر الماكرين وظلم الظالمين ونفس الساكرين وفتنة الحث القادرين ودقيان البغاة المتربصين وشمات الأعداء الطائنين ومن شر الخلائق أجمعين أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته barkanmu da sake saduwa da ku a wannan masallaci mai tarin albarka inda muke taruwa domin tunatar da junanmu abinda zai amfane mu duniyarmu da kuma lahiranmu yau talata ashirin daidai ga watan ramadana hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da garin Makka zuwa Madina dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da hudu wanda ya zo daidai da sha ɗaya ga watan hudu miladiya dubu biyu da ashirin da uku a wannan zawiya a wannan gari namu na kafancan Allah subhanahu wata'ala muke roƙa da ya mana jagoranci kan abin da za mu karatu a kai aramma ya ja mana aya ta talatin da ɗaya a cikin suratun najmi wanda Allah subhanahu wata'ala yake cewa bayan a'udhu billahi minash shaitanir rajim walillahi ma fis samawati wa ma fil ardi ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى معنى الآية الله سبحانه وتعالى yake cewa Allah subhanahu wataala shine mamallakin abin da ke cikin sammai bakwai shine mamallakin abin da ke cikin kasai bakwai da abin da ke tsakanin saman bakwai da kasai bakwai din nan liyajzi alladhina asa'u domin ya sakan yawo wayannan mutanen da suka munana ta hanyar hukunta su tilla wanda ya ba daidai ba zai ga ba daidai ba ko ba haka ba a lezin labina a sa'u bi ma'amilu domin a sakan yawo wayannan da suka aikata mummunan aiki da irin jinsin aikinsu wayanda ko suka aikata kyakkyawan aiki su ma a sakan ya musu da kyakkyawa irin jinsin aikinsu wannan shine abin da Allah subhanahu wata'ala yake magana a wannan ayan cewa kai da kake aikata kyakkyawan aiki Allah ya ce ka ci gaba da aikata kyakkyawan aikin ka in an je lahira za a maka sakayya da irin jinsin kyakkyawan aikin ka walillahi almasal ala kaman a duniya ne an ramma mutum yana tare da wani yallaɓai ko ya bude mai kofa ya kulla kofa ya bude kofa ya kulla kofa ran nan yalla bai kawai sai ya ce dauka mota nan na bar maka jin dadi ya karu me yasa saboda an sakan ya masa da irin aikin da yake ma yalla ban na kyautatawa shi ma to irin haka ne za a yi a lahira yanzu kana ta bin Allah kana ta bin Allah kana ta bin Allah da an je lahira sai Allah subhanahu wa ta'ala ya ce jinsin aikin da kai kyakkyawa ne ko mummuna in kyakkyawa ne a ninka maka idan ko mutum mummuna yake yi to da an je lahira ba Allah shi kyauta kawai Allah ya tsare Allah ya kare sai Allah subhanahu wata'ala ya ja hankalin mutane wayannan wanda suka aikata kyakkyawan aiki ga kaɗan daga cikin sufofinsu sai Allah ya ce mene haram ma
الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلى اللمم إن ربك واسع المغفرة هو أعلم بكم إذا انشأكم من الأرض وإذا أنتم أجنة في بدون أمهاتكم نعم فلا تزكوا أنفسكم
Allah subhanahu wata'ala ya ce wayannan bayan Allah da za a sakanya musu da kyakkyawan aiki ma'ana sakamakon aiki daga jinsin irin aikin wayan za a kyautata musu daga irin aikin da suke aikatawa na kyakkyawa su ne wayannan mutanen da suke nisanta manya-manyan zunubai ma'ana allazina yajtanibuna kaba'iral ismi su ne wayanda suke nisantar manya-manyan zunubai wal fawahisha da dukkanin abin da yake abin da yake alfasha ne illal lamam sai dai abin da ba a dan rasa ba illal lamam shine abin da ba a rasa ba yarinya ta wuce daga ita sai dan guntun siket kaga malam ya malam malam ya kauda kai yayi dariya to yarinya ta wuce daga ita sai karamin siket dan digil digil haka ido ya kai kai aka ce an yafe maka an yafe tilla ba wai da gangan bane kai amma ka ƙara kurawa kana a'a duniya ta lalace ba a'a kaga mutum yana ƙara lekawa wai yana cewa wai duniya ta lalace maimakon ya kau da kai a kana aka ce wato wannan kuma akwai damuwa amma ta zo wucewa aka ido ya kai kai bisa kuskure to aka ce an yafe maka in dai bisa kuskure ne an yafe maka illal lamam Allah subhanahu wataala ya ce allamam ko kuma malamai suka ce allalam allaman shine kanana kananan zunubai wanda dan adam baya dogewa a kansu haka kaman wannan kuskure ne aka kalla sai kuma aka kauda kai amma kai irin na Hausawa din nan kallo da kwakwara kallo da kwakwara sai ga wai mutum waye ta kallon abin da yake haramun ne wai kar ya kauda kar ya cire idansa in ya cire idansa shine wai ya zama haramun ya kara mayarwa saboda haka in zai ta kallon haramun din na tsawon minti biyu ko biyar wasu a wurinsu ba haramun ba ne aka ce a wannan ya saba wa ka'idar shari'a musulunci da ka kalla abin da ba daidai ba ka ce ka kauda kanka a wurin an gani ko shine illal lamam inna rabbaka wasi'ul maghfira shi Allah subhanahu wata'ala mayalwacin gafara ne mayalwaci ne kai zunubi Allah ya ce ya yafe maka in ka tuba ka ƙara an jima ya ce na yafe maka ka ƙara ya ce na yafe maka Allah ya ce ni ba zan gaji da yafe maka ba matukar ba za ka daina cewa Allah ka tuba ba matukar ba za ka daina cewa astaghfirullah ba Allah ya ce ni kuma ba zan daina yafe maka ba ma'ana da Hausa da ka ce astaghfirullah duk laifin ka Allah ya ce na yafe in ba an ƙara samun wani laifin kuma ka ce astaghfirullah Allah ya ce sai ni ƙara yafewa Allah ya ce ba zan daina yafe maka ba sai dai in kai ne ka daina cewa astaghfirullah to ku kaga wanda ya daina cewa astaghfirullah shi na yafe ne mai zauna lafiya da Allah ba ko Allah subhanahu wataala ya tsare mu sai Allah subhanahu wataala ya ce inna rabbaka wasi'ul maghfira huwa a'lamu bikum shi Allah subhanahu wataala shine mafi sanin halin da kuka tsinci kawunan ku a ciki tun daga halittan kakanku annabi Adamu alaihi salatu wassalam wanda asalinsa an samo shi ne daga ƙasa ha ko ba ka Allah ya faɗa ba wai qala rabbuka lil malaikati inni inni khaliqun basharan min salsalin min hama'in masnun ko inni khaliqun basharan min tin duka ya zo a Qur'ani ko ba ka bane to sai Allah ya ce huwa a'lamu bikum shi ubangiji nan naku shine mafi sanin halin da kuka tsinci kawunan ku a ciki tun daga kan kakan naku annabi Adamu alayhi salatu wassalam wanda an fara halittan sa ne kera shi daga ƙasa Allah ya ce na san halin da ya tsinci kansa ciki har muka zo kan halittan halittan ku wanda ku ba daga ƙasa din aka halicce ku ba ko an halicce ku ne da mene maniyi na na baba da kuma mama Allah ya ce na fi ku sanin halin da kuka tsinci kawunan ku wa idantum ajinnatun fi butuni ummahatikum Allah ya ce na fi ku sanin halin da kuka tsinci kawunan ku lokacin da kuke cikin cikin mahaifiyanku ma'ana kuna dan tayi kenan mutum yana cikin cikin mamansa wata uku Allah ya ce din na san halin da kake ciki mamanka ta yi daka da kai Allah ya ce duk ina kallon ka girgiza kan da aka yi ta yi dinnan Allah ya ce duk ina kallo ta zauna da kyar ta tashi da kyar Allah ya ce duk ina kallo shine wa in antum ajinnatun fi butuni ummahatikum to ballatana yanzu da ka girma duk inda kake kaiwa kake komowa ga mala'iku mun suna lura da kai Allah ya ce fala tuzakku anfusakum kar ku rika tsarkake kawunan ku cewa ku ne mutanen kwarai su wane yan banza ne a ku ne za ku shiga aljanna su wane wuta za su je Allah ya ce kar ku yi haka kar ku rika tsarkake mutane ta hanyar shigansu dan kawai ka ga rama ya sa hula da riga ka ta shi kenan wannan mutumin kirki ne aljanna zai ji kaga wancan ya sa riga irin wannan yan yan haka haka din nan kamar na yan kwallo ban ce na yan kwallo ba ka ce a to kaga kaga wanda suka sa kananan kaya kaga ciyaman ya ce kai malam kai malam ka kiyaye mu to kaka ga wani ya sa kananan kaya kace a shi kuma wuta zai je Allah ya ce a a dan kai ka yi shigan kwarai ka ga wani ya yi shiga da ba ta kwarai ba ba irin shiga naka ba ka ce mai shi dan wuta ne Allah ya ce a ko ko a ka kai kana ta yawan yin sallah wani baya yawan yin sallah ka ce kai dan aljanna ne shi dan wuta ne Allah ya ce a a'a ka kai kana taimakon addini wani baya taimakon addini kace kai da kake taimakon addini dole ka shiga aljanna shi da baya taimakon addini dole ya shiga wuta Allah ya ce a'a fala tuzaku anfusakum kar ku rika tsarkake kawunan ku cewa ai mu mun fuwa ne mu mun fuwa ne mu ne akan gaskiya su wani ne akan ƙarya su wani ne yan wuta Allah ya ce a'a fala tuzaku anfusakum huwa a'lamu biman ittaka shi wannan ubangijin naka shine mafi sanin wa'anda suke jin tsoron sa dama Allah subhanahu wataala ya ce inna akramakum inda Allah ya tukakum ko mafi karamci mafi girma da daraja da ɗaukaka a cikinku ba a kaya bane ba a yare bane ba a tsawo bane ba a gajarta bane ba a kuɗi bane ba a ilimi bane a ina ne abin ya ce Allah subhanahu wataala ya ce yana nan ne cikin jin tsoron Allah ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min zakarin wa unsa waj'alnakum shu'uban wa qaba'ila lita'arafu Allah yace wannan halittun da kaga mun yi wannan dan China wannan dan America wannan dan Germany wannan dan Italy wannan Bahaushe wannan Bayerbe wannan Allah yace kun san dalilin da yasa na yi ku haka Allah yace na yi ku haka ne lita'arafu dan ku san junan ku dan ku san junan ku ba wai dan ai ta fada ai ta tarikta da al'umma ba Allah yace a'a na halicce ku a saɓanin yarurruka ne da launuka lita'arafu don kusan junanku yanzu da a ce duka an yi mu Allah ya fi mana yadda wannan wayan take kowa da da nan fari to ya za ka gane kanka yanzu idan akwai irin wayan nan guda ɗari aka ajiye ta mai wannan zai iya gane nashi ne tilla duka jaketin da komai duk iri ɗaya ne ba za ka gane naka ba Sala ce na halicce ku daban-daban ne wani ka ganshi fari wani ka ganshi baki-baki wani ka ganshi wankatar wada wani ka ganshi fari wani ka ganshi dogo wani ka ganshi gajere wani dan China wani dan America wani dan Egypt wani dan Kamaru wani dan Niger wani dan Nigeria Allah ya ce duka wa'annan nayi ku ne don ku san juna da kaga wani dan China zaka ce wannan yaya dan China ne da kaga bature zaka ce wannan bature ne ko da kaga dan Niger zaka ce wannan dan Niger ne da san ganka su ma zaka ce wannan Nigeria ko ka Allah da baiwa yake aka ce ana ganewa ba wai har a gashi ka daga gamunan gamunan ne kusa kusa muke da Nijar da Najeriya to a gashi kawai ake wasu na ganewa da zarar an ga gashin ka kawai za ce wannan gashin yan Najeriya ne ya aka yi ka shigo sai kai bayani filla filla su ma custom din Najeriya haka suke yi idan suka kalle ku suka sai su cire wuranka ka cire wura sai su taba kan sai su ji su suka san abin da suke ji kowa da aike shi ko ba haka ba sai su ce wannan kai ba namu bane daga ina sai ga bayani da za ce tsaya a can ko kuma ku wuce sai ku basu sai aka ake ta yi to Allah subhanahu wataala ya ce na halicce ku ne a sabanin launuka da yaruka da tsayi da gajarta ba dan komai ba dan kusan junan ku a cikin wannan babu wani fifiko akan wani inda fifiko yake wanda ya fi wani jin tsoron Allah, Allah subhanahu wa ta'ala ce to shi ne fi. Idan ladanin masallacin nan ya fi kowa jin tsoron Allah a wannan garin, to halli mamun garin ya fi shi. An lura? Idan ladanin garin nan ya fi kowa jin tsoron Allah, to har sarkin gari ya fi. Shi Allah ba a buwaya ba ne. an gane a a jin tsoronsa wai a cikin wane ne ya fi to wanda ya fi kowa jin tsoron Allah a ciki to shi ne ya fi kowa a wurin Allah sai Allah ya ce falatu zaku an fusaku kar ku rika tsarkake kawunan ku a aini ne liman na fi kowa a nan shi yasa aka sa nake yin limanci Allah ya ce a ba haka bane wannan limancin da kake yi a wannan masallacin da kake wa mutane limanci akwai wanda ya fi ka ilimi shi Allah ne bai bayyana shi ba kai Allah ya bayyana ka baya faruwa yana faruwa ina gaya wa ɗalibai da muke mu'amala muke karatu da su cewa duk inda ka je za ka yi karatu ka sa wannan a ranka duk inda ka je za ka yi karatu in dai sunan shi ilimi to a wannan wurin akwai wanda ya bi ka ko menene kake ji da shi ilimin qur'ani ne ilimin hadisi ne ilimin tauhidi ne ilimin fiqh ne furu'a a wannan wurin wayannan mutane da kake gani a gabanka to akwai wanda ya dama ka ya dama ka ya shanye shi Allah bai bayyana shi bane haka rayuwa yake kuma a wurin da kake yin karatu din samfurin mutane uku ne suke zuwa ina gaya maka wannan samfurin mutane uku ne akwai wanda zai zo ya saurari karatunka ne ya ji kurakuranka shi ba ya zo karuwa ba ne ya zo ne ya saurara ya ji ina ne kake yin kurakurai to wannan kurakuran zai rika bi yanda ka san kuda baya bin abin alheri ko kuda na bin abin alheri ne ka taba sa turare ka guda ya bi ka to a cikin mutane akwai irin wa'annan mutanen su kurakuranka suke zuwa su ci a wurin karatu suna ne samfuri na ɗaya ke akwai samfuri na biyu shi masani ne amma zai zo ya zauna yana sauraron karatunka a matsayin kuna yin muraja'a ne tare da shi kana tuna mai wasu abubuwa da ya karanta shekara talatin a baya shekara talatin kaga zai yi ma wannan mai karatun ma talatin ba ya ishi ba to amma zai zo ya zauna yana sauraron ka yana tunawa saboda shi daban da ya karanta littafin ma ya manta to yanzu kai ka zo kana karantawa sai ya saurare kai kana mai bita shi a matsayin bita kake mai kawai yana jin ka tsakanin shi da Allah kuma shi bita kake mai ba wai ya zo ya ji kurakuran ka bane ko wani a'a shi ya zo ya bita ne sai samfurin na ƙarshe su ne wa'anda gama garin mutane mun zo ne mu saurara mu ƙara kawai mu kama gaban mu mu zo mu saurara inda muke da kurakurai mu ji mu gyara inda muke yin daidai mu ƙara dagewa to shine samfuran na uku na hudun ba a kawo su ne su ne wayanda kawai za su zo ne kawai su zauna yanda suka zo ma bacci za su a tashi in an yi kafara Allahu akbar shi ma ya fushi Allahu akbar in ma kana kusa da wani zai da aka ce ne bayan ya yi kafara ba sai ga ya dan ce maka da aka ce ne da ta ke maka yakan bane ce wallahi ban ji ba wallahi wallahi ban ji ba to haka nan ukan mutane da suke wurin to sai Allah subhanahu wataala a wannan aya yake nunawa cewa kar ka tsarkake kanka dan kaga Allah ya maka wani baiwa a'a fifiko a wurin Allah subhanahu wataala to yana cikin jin tsoro ne jin tsoron Allah idan na haddace Qur'ani ban yi aiki da Qur'anin ba kai ka haddace fatiha falaki nasi kul huwallahu kaga surori guda hudu ko sai kai aiki da su ni da na haddace qur'ani ban yi aiki da shi ba Allah ya ce kai da ka haddace qur'anin kai da baka haddace qur'anin ba surori uku ka haddace kafiri so ba wai tarin hadda bane yake sa mutun ya fa auren Allah a aiki da ilimin da aha aiki da ilimin da Allah subhanahu wataala ya baka shine abin da Allah subhanahu wataala yake lura da shi fala tuzakku anfusakum huwa alamu biman ittaqa Allah subhanahu wataala ya ce ni ne mafi sanin wa'anda suke jin tsoron Allah Manzo sallallahu alaihi wasallama ya faɗa yana cewa a hadisin Abdullah bin Mas'ud ko Manzo sallallahu alaihi wasallama yake cewa Allah ya ya rubutawa kowane gaba na jikin ɗan adam raban shi na zina kowane gaba na jikin ɗan adam an rubuta masa rabansa na zina inna Allah kataba ala ibn adama hazzuhu min az-zina Allah ya rubuta wa kowace gaba da ke jikin ɗan adam rabanka na zina adraka zalika la mahalata ɗan adam ba zai iya kubce ma wannan ba sai dai abin da Allah ya so manzon Allah ya ce fazinal ainaini kaga zinan ido shine annazar kallo matan wani ta wuce ka kalla aka ce ai kai zina da ita wa yake kalla matan shi ko ba yi ne ban san da ne nan garin ku ba amma mu can sai ga matan mutane suna wuce a matan annabi ne wannan kawai la ilaha illallah tai ki ka ko tai tai ki ba ashe yana yana jan kaya suke cewa ko menene menene suke cewa ya iya kiwo wa ya sa ka wa ya sa ka ko kaji suna cewa kai wani yana jan kaya ba sani ban kuta wajen irin wani kawai wani yana jan kaya nan aka ce a to kaga nan wurin an samu matsala babu inda shari'a ta ce ka kallama a can wani shi yasa a a wannan littafin da kowa ya fara karatu za a sa shi ya karanta littafin ahalan sai aka ce wan nazaru ila al ajnabiyati da kallon matan da ba taka ba ba ya ba ko ka Allah dai yabe mana ba Allah yabe mana da zan faɗa wani abu ne sai na ce dai bar ne shi sai ga mace ta zo shagonka ta tafiye da kai ai wallahi nan wannan hodan dari biyu da hamsin a kai adamu wallahi a kai ne to kawo dari biyu sai a bashi kuma ko ba sa yi Allah ya fi mana to duka irin wayannan abubuwan shari'a ya ce a ba a yadda ba wannan kallon to zina ne amma irin kallo irin ta zo wucewa ne aka kalla ta wuce shi kenan aka ce wannan ba wani abu ne amma kallo wanda zai zamanto akwai damuwa shine shari'a take magana nan wurin wazinan lisan annuduku aka ce shi ma harshe an kan an rubuta masa rabansa na zina menene raban harshe na zina shine wannan maganan da kake biye wa matan kuke yi da ita koko maganan da kai kake yi da ita dan tasar da likita likita kai kin ga yadda jikinki yake fresh kuwa wani mai kike shafawa wa ban sani wani kun taba lura da irin wani rikita-rikita ba matanka ba har kai ka iya kallon cewa fatanta ya yi kyau har kana tambaya wani mai kake shafawa a kaji wani malamin ya faɗa ya ce har wani ma ya taɓa matan matan wani sai dai kasan akwai damuwa nan wani Zala sallallahu alaihi wa sallama ya ce wa nafsu ta tamanna wa tashtahi shi kuma rai da zuciya yana kwaɗayin ina ma dai da shi ma dai ya auna kacce ya auna kuma aunawa ne kuma ya taɓa ne ko rai sai ka ce ka ina ma dai da ni ma dai in ɗan taɓa to sai manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce wal farju yusaddiqu dhalika aw yukazzibu shi kuma al'aura shine yake gaskatawa ko yake ƙaryatawa me wannan hadisin yake nuna mana cewa da ni da kai matan da ba namu ba mu kiyaye su mu kiyaye su wasu matan akan gaba suke ko wasu matan akan to mijinta ya tafi neman kuɗi shekara ɗaya baya ne fa in ta zo ta gan kana sai da tumatir ko kana sai da provision dan me ba za ta maka kananan maganganu ba ce wallahi gaza to babu wanda za ta yi ma wannan karerayen a gidan ko yana nan ne ya tafi ya bar iyalinsa shekara ɗaya shekara ɗaya da rabi wani shekara biyu ba ka ce mu ta yaya rikita rikita ba zai faru ba kuma shi da ya sa ta a cikin wannan rikita rikitan sai Allah ya hukunta shi sai Allah ya hukunta shi so da ni da kai mu kiyaye su kuma musulunci sai ya ce فلا يخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا shari'a yace duk matar da za ta je kasuwa ko za ta je wani wuri wurin da ba mijinta ba in za ta yi magana kar ta rika karya maganan kar ta rika karya muryanta ina kwana ina aka ta da ta zo ko ta ce samu gumi na kwana faɗa ne ka ce ina ruwanka nawa kayan miya na hoda naira hamsin hamsin arba'in arba'in ce ban sayar ba shi kenan a na sayar tuka kuɗi ga shi kenan ta siya ta wuce haka Allah ya ce fala ya da'ana bil qawli kan su rika kakkarya murya eh wallahi kai kai kai mutumin kirki wallahi kai ina ma dai da kai ne uban yayana a tana da gani wannan ya bude wace tana da miji ba amma sai ga tayar mai da wannan magana to sai shari'a yace fala yaqda'na bil qawli fa yadma allazi fi qalbihi maradun wa qulna qawlan ma'rufa daga kakkarya wannan muryan da mace za ta yi ne in ta zo shagonka ko ta zo office ɗinka ko ta zo rumfanka daga nan ne shaidan zai fara wayari cewa kai muryan tana da dadi ko kuma kai ka an sanar shi ka wani mutumin kirki ne har ya fi miji na kirki sai ka ga to amma ta zo nawa nawa hoda a naira hamsin hamsin ne a albarka albarka arba'in zan baka sha ni ban siyar ba to kawo arba'in da biyar to gashi shi kenan an siya an wuce wannan ba zai zama wani damuwa ba an gane wannan Allah ya fi mana Allah ya fi mana an abi hurairah radiyallahu ta'ala anhu to mun karanta hadisin nan shi ma dai shigen wancan ne da muka wuce amma wannan ruwayan muslim ne duka dai sako ɗaya ne yake nunawa Allah subhanahu wataala ya ce fala tuzakku anfusakum sai manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce la tuzakku anfusakum kar ku riga tsarkake kawunan ku inna Allah a'lamu bi ahli albirri minkum Allah madaukakin sarki shine mafi sanin wane ne yafi biyayya gare shi da nagarta akan wata rana wata mata ta zo wurin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama sai aka ce da menene sunanta sai aka ce sunanta faqaru samiha zainab ko a ina zuwa tukunna kaman yace sunan aka ce sunanta barra menene barra tace mafi biyayya sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce la tuzaku anfusakum ya za ku sama yarinyan ku tafi kowa biyayya insha sai suka ce wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to me za mu rika kiran wannan yarinya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ce sammuha Zainab ku rika kiranta da suna Zainab a wannan hadisin ne malamai suka fitar da wancan hukuncin cewa idan an rada wa mutum suna wanda sunan akwai damuwa sunan akwai damuwa to ana da dama da za a iya canzawa ba kuma sai an yanka rago ba an gane wannan an sama mutum wani suna wanda sunan akwai damuwa to za a iya canza masa sunan ba tare da an yanka rago ba saboda a wannan wurin manzala sallallahu alaihi wasallam bai ce a yanka mata rago ba an zo da yarinyan manzala ya ce a menene sunan wannan yarinyan aka ce sunanta barra ma'ana mafi biyayya ga mutane mafi biyayya manzala ya ce a ya za ku sa mata irin wannan sunan kuna tsarkake ta sha wannan suna bai daidai ba sai suka ce to manzon Allah me za mu rika kiranta da shi manzo Allah ya ce ku rika kiranta da suna Zainabu kawai shikenan eh a kira ta Zainabu shikenan to kaga a wannan an canza mata suna ba tare da mene an yanka mata rago ba sayyidina Abubakar ai kaga manzon Allah ne ya canza masa suna an yanka rago ne ba yanka rago ba ko ba haka ba Allah ya fi mana to in aka samu mutum suna wanda a gano sunan akwai akwai akwai damuwa kamar misali yaron da aka sa masa suna Tariku an gane sunan yaro ne aka rada mai suna tariku da larabci tariku shine barawo kaga ba gano menene ma'anar shi ba sai aka rada mai to idan ya zo aka aka ya shigo cikin mutanen da suka san ma'anar shi aka ce kai ka san me ma'anar sunan ka yace aka ce ai barawo ke ne ce subhanallahi aka ce sai a canza mai sunan sai a samu wani suna sai a sa mai sai a sa masa Muhammad Sabiu sabiu ko ko sabiu muhammadu sabiu ko sabiu shine mai hakuri ya bi da mai sarikun nan ko ko wani mutum ya taba zuwa wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama manzon Allah ya ce mashi menene sunanka yace sunana hariku sunan shi mene hariku ma'anan hariku shine gobara da Hausa kenan manzo Allah ya ce a kai ko wannan suna gobara sai ka ce wani tashin hankali a canza maka ya cewa manzan Allah babana ya sa mutum kakana ma na da rai saboda haka muna son sunan nan a bashi manzala ya ce in in dai a canza maka ya ce a manzan Allah bari manzala ya ce to yi sauri ga gidanka can ya kama da wuta ya yi sauri ya je ga gidan can ya kama da wuta me yasa saboda suna linzami ne suna linzami ne duk sunan da ka sa ma yaranka to sunan zai tasiri a kan shi sunan zai yi tasiri a kan shi kamar mutane da suke sama yaran su mata suna farisatu farisatu za ga kawai samari za ta kai wawa kanta ne kawai domin ma'anan farisatu shine abin da ake farauta shine kamar wannan sunan Allah ya je mana ko da ke shi ba sai mun faɗa ba saboda sunan manya ne na sunan manya ne ba to bayani ne biyu kansu su ma yau to Allah ya fi mana kamar suna Abbasu suna Abbasu sun za a sa sai an dan yi dogon nazari ba saboda ma'anan shi shine mutum mai murtuke fiska duk wani wanda ka sani Abbasu ka kara kallon fiskan shi yanzu za ga ko da yaushe fiskan shi a daure kuma ba wai da gangan yake a haka saboda tasirin sunan a kan shi to haka sunaye suke hausawa sun ce suna dai linzami ne ko kamar wannan sunan samira ko mutane bai kamata a sama yarinya suna samira ba me yasa saboda ma'anan sunan Samira ita ce me me abokiyar hira da daddare abokiyar hira da daddare ita ce ma'anan Samira irin mata masu zama a hotel din nan suna taya maza fira irin to irin sunan kenan ma'anan shi kenan to kawai kai sai ka zo ka sa ma yarinyan ka irin wayannan sunan wani kawai ba zai zai daddanna ne kawai a cikin waya kawai sai ya ga wani suna kawai sai ya rada ma yarinyan shi ko to shine da ake magana fala tuzakku anfusakum zaka sa ma yaron ka suna ka duba cikin sunan iyayenka mana ko in ma na gargajiyan nan gashi nan ka sa mai lado mana Allah wala sai ka ko tanko sai ka sa mai kawai ka wuce ba sai ka ba kan wani ka je kana ta wani to yanzu ka nawa buru ubaddini kutuman ubayyatu duk wannan suna ne suna zagi zagi zagi zagi haka to akwai abubuwan da mu da muke tasowa kar mu kokari mu kwatanta irin wayannan abubuwan an gane wannan to Allah subhanahu wataala ya ce dai fala tuzakku anfusakum kar ku rika tsarkake kawunan ku shi Allah subhanahu wataala huwa a'lamu biman ittaqa shine mafi sanin wanda yafi kowa jin tsoro ko yake jin tsoronsa a wani hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama cewa yayi hadisin da Imam Ahmad ya rawaito da isnadin sakan Miqdad bin al-Aswad yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce duk lokacin da kaga wani ya zo yana ta yabanka haka ce ka diba ka saka watsa mu haka manzo Allah ya ce duk lokacin da wani ya zo yana ta yabanka kai arrama haka kake jan Qur'ani a ce ko kuskure babu kai alaramma zan baka auren ɗiyata aka ce a ka watsa mai kasa wannan mutumin zai kai kai baro ka eh zai kai kai ya baro ka manzo sallallahu alaihi wasallam hadisin nigidar ko yake cewa yahutu fi wajhihi turab wa yaqulu amarna rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza laqina al majahil manzo sallallahu alaihi wasallam ya umarce mu idan muka yi hadu da waɗanda suke yaban mutane an nahussu fi wujuhihim turab mu watsa kasa a fuskansu duk wanda ya zo yana yabanka maimakon ya ga maimakon ya ka ɗauko kuɗi ka bashi sai kawai ka watsa ne kasa ai zai bari ko me yasa saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kar a zo ana yabankan nan ka zo abinda ma kake yi da dan Allah ka daina yi dan Allah to haka sai aka yi aka yi kokari aka hana cewa duk wanda ma ya zo yana yabanka ka taka mai burki a'a kawai sai an abin nan ba to amma idan watsa kasan kuma zai zama rigima ba tunda yanzu mutum ba zai zo shi sana'ar shi san kira ba ne ka ɗibo ƙasa ka watsa mai ya sa farin kaya kai tunanin za ku kwashe kalauko to idan watsa ƙasan zai zamanto damuwa zai haifar da fitina to ba sai an watsa ƙasa ba sai a ce mai da Allah ya bari ko ya haƙuri malam sai ka wuce haka an gane wannan karka ji an ce a manzan Allah ya ce ka ce kai ma sai ka watsa mai ƙasan in dai watsa ƙasan zai haifar da rigima da tashin hankali aka ce ba sai ka watsa ba sai kawai ka ka bashi hakuri malam ya hakuri da Allah ko sai ka wuce a aya ta gaba ta Allah subhanahu wataala ya ce أفرأيت الذي تولي وعملي قليلا وعصدي
الله سبحانه وتعالى يقول أفرأيت الذي تولي آآ ني ورش ني حفص نكيل أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكدى الله يتي آه يا رسول الله ba ni labarin mutumin nan da ya juya baya daga barin yi mana da'a wada qalilan mimma wada qalilan waqja ya bada kadan daga cikin dukiyarsa sai kuma ya zama tauri ba mu labari akan sa wannan ayan malaman tafsiri Allah ya saka musu da alheri sun kawo zantuttuka akan wasu bayan Allah wanda wannan ayan ta sauka akan su daga cikin mafi shahara shine ruwayan Abdullah ibn Abbas ko da Imam Suddi da da Kalbi da Musayyib bin Sharik yake cewa wannan ayan ta sauka ne kan Sayyidina Usman bin Affan Sayyidina Usman bin Affan kana yatasaddaqu wa yunfiqu fil khair Sayyidina Usman ya kasance yana ciyarwa yana bayar da dukiyarsa kan abin alheri faqalahu akhuhu min min ar-rida'a sai ɗaya daga cikin ƴan uwansa da suka yi ahan aka sha nono tare ka san su larabawa kamar yadda muka faɗa a baya suna kai yaran su ƙauyuka ko a tarbiyyance su to ɗaya daga cikin ƴan uwan da shi ma an kai shi wurin wata mata wanda suka sha mama tare ana kiransa suna Abdullahi bin Abi Sarha Abdullahi ko Abdullahi bin Ubay ke Abdullahi bin Ubay ne Abdullahi bin Ubay dan uwan shi ne na na shayarwa saraha ma hada alladhi tasna'u sai ya faɗa kawai yace wai me kake dai haka ne da dukiyanka ka zo kai tarabar da dukiyanka yushaku Allah ya buƙa laka shay'un ka dan ya rage fa ka dawo talaka ba ka dan ya rage ka dawo talaka fa qala Usman bin Affan sai sayyidina Usman dan Affan radiyallahu ta'ala anhu sai yace inna li dhunuban ni dinnan ina da ina da kurakurai ne ina da zunubi wa khataya da kurakurai wa inni ka ganni dinnan atlabu bima asna uridallah ina neman yardan Allah ne da wannan abin da nake aikatawa wa arju afwahu ina fata kuma da wannan kyauta da kudi na da nake yi da taimakon addini da nake yi da sadakan nan da nake yi Allah subhanahu wataala ya bi min duka kurakurai na sai Abdullahi bin Ubay sai ya ce da shi adini na ka tuka ka bani taguwanka guda ɗaya birihiliha da kuma linzaminta da sijjinta kenan haka wa ana atahammalu anka zunubaka kulla ni kuma na dau maka alƙawarin an je lahira duk zunubanka zan dauki Allah wani ɗarki ɗarki ɗarki ya ce ka bani taguwanka da sijji da komai da linzami duk zunuban kan an je lahira ne zan dauke maka kawai an gane wannan shikenan shi kuma sayyidina Usman sai ya bashi yace taguwa ne kwara da to menene a cikin taguwa menene a cikin taguwa a cikin arzikin da Allah ya mu menene in dai taguwa guda daya zaka iya dauke min dukkanin zunubai na alahira ga ta nan je ka shikenan sai aka bashi da ya bashi sai sayyidina Usman yace to ai yanzu ma ba sai ya rika wani yin sadaka ba kuma tunda in an je lahira ga wanda ya ce zai dauke wahala ko Allah subhanahu wataala ya ce a'a a saukar da wannan ayan annabba da sayyidina Usman ai shi dan adam in an je lahira guduwa yake yi ta kanshi yake yi wa in tad'u muskaratun ila la yu'mal minhu shay'un walau kana za qurba an tuna ayan Allah ya ce idan an je lahira wa in tad'u muthqalatun ila hindiha idan ka kirawo wani cewa da Allah zo ka dan daukan min nauyin zanubi guda daya la yumal minhu shay'un ba wa abin da zai dai daukan maka walau kana za qurba ko da ku ba kusancin ka ne kace dana yace na an baba zo ka dauki nauyin zanubi guda daya baba ina zuwa sai ya gudu ko yau ah gashan na ga yan wasu na da yau mai firul mar'u ku tuno da kanku yau mai firul mar'u wa ummihi wa sahibatihi me yasa li kullum ri'in minhum saboda haka haka yake faruwa ranar lahira sai aka saukar da wannan ayan sayyidina Usman yana cin wannan ayan ta sauka a fara'aitan ladhi tawalla wa da qalilan wa akda mana waɗa kalilin sai ya bada kaɗan daga cikin dukiyansa wa akda kuma sai ya rike hannun sai daina bayarwa sai na Usman yana jin wannan ya ce a a a za mu ci gaba kawai in an je lahira wancan shi ya ziyo mu kan shi sai sai na Usman ya koma ya ci gaba da bada wannan sadaka da yake yi da gudunmawa da yake bai wa addini ya ci gaba kawai ba tare da ya tsaya ba Allah subhanahu wataala ya sakan ya musu da alheri su dai kan su riga sun yi abin da za su iya mu ne yanzu ‘yan baya ya kamata mu ƙara kallo mu kwaikwaya mu ga menene za mu iya yi ta wani hanya ne za mu iya taimakon addininmu ta wani hanya ne za mu iya taimakon waɗanda suke da rauni a cikinmu ta wani hanya ne za mu kyautata wa makusantanmu ta wani hanya ne za mu kyautata wa iyalanmu wannan shi ne abin da rayuwa yake so ka kalla kawai gaba da addininka mai kaddamar masa ka dai gani a cikin wayannan bayan Allah mutum kwara daya sai ya dauko duka kudin shi ya ce wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ga duka kudin nan ai ma addini hidima da shi wane ne wannan sayyidina Abubakar duka kudin shi ya mallaka a rayuwar duniya ya ɗauko su gaba ɗaya ya zo gaban manzon Allah ya ce gashi nan ya Rasulullah duk abin da ake so a yi hidiman addini da shi a yi sai na Umar shi ma ya je ya ɗauko nashi ko sai na Umar ya raba nashi biyu ya kawo sai na Umar ne ya fara zuwa sai na Umar ya fara zuwa da nashi ya aji rabi mazala ya ce masa ya Umar to me ka bar ma iyali kuma kwaso duka wannan kuɗi mai yawa haka yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ai bi na raba bi na raba kamar yanzu ne a ce mutum yana da miliyan 100 sai ya raba biyu sai ya kawo miliyan 50 sai ya bar miliyan 50 yace ai bi na raba sauran na ajiye su a gida ne wannan kuma na kawo rabi nan wurin a zuciyar sai na Umar yace yau ne zan gani na riga sai na Abubakar zan ga ina ne gudun shi yau zai kare sai kawai ga sai na bakar ya taho da duka kudin shi gaba daya yana zuwa sai ya zuba su a gaban manzon Allah manzon Allah ya ga kudin yayi yawa ya ce a'a sai na abubakar wannan kudi haka me ka bar wa iyalanka ya ce na bar musu Allah da manzon Allah ka ƙara duba hadisin yau in ka koma gida ba wai na bar musu Allah da san manzan Allah ya ce na bar musu Allah da manzan Allah ka ƙara duba hadisin ya ce su na bar musu kawai kuma mu ci gaba da rayuwa kawai manzan Allah ci gaba kawai kuma haka aka ci gaba da rayuwa ka dai gayin da wayannan bayan Allah su mutum abin da ya rage a ajiyoyin shi gaba ɗaya ya kwashi ya mu addinin sa hidima wayannan labaran da tarihin nan ba wai ana karanta su bane dan ka ce kawai akwai masu kuɗi da a yanzu kan ma akwai masu kuɗin kai ma kana cikin su abinda Allah ya yassare maka idan hidiman addinin ka ya zo ko da ba za ka sa duka ba ko to a kwatanta mana ko a kwatanta a kwatanta shine abin da zamu iya bada ba an zo za a gina masallaci kana sa naira ashirin ba zai ginu to ba mamaki da ya sai bulo ko ba dai sai bulo ba to bulan ya wuce naira hamsin kenan yanzu ɗari da saba'in to ka gani ina sanar da abin da nake yi ina sane shi yasa na faɗa za a gina masallaci ka zo ka sa naira ashirin za a gina kuwa ba za a gina sai an kai shekara hamsin ana tarawa sai na zama lokacin wani ya mutu ba an lura ko tun yanzu wannan fankan kawai sai ka ji an ce maka ta kai naira dubu biyu ka ganta kaji mana ya ce dubu ashirin ina sanar da abin da nake kakka ga na faɗa ina sanar da abin da nake to ga wannan tashi kan kowane ɗaya za a iya cewa ya kai ɗari biyu ko ka gani to ballanta na ginin masu zana wurin nawa aka biya ko nawa aka biya nawa ne siminti na an zo za a gina masallaci kana sa naira ashirin naira biyar naira goma mai karfin imani shi za ya sa naira hamsin yawwa wani sadaka sadaka ba ta kaɗan to duka dai za mu ce Allah ya saka da alheri amma mu daina yaudaran kanmu ko mu daina yaudaran kanmu shi yasa yarbawa su tun suna ƙanana ake koya musu Allah ya saka musu dalili baba kawai sai ya fallo dubu dubu sai ya ba yaron shi kan karami sai ya ce je ka sa yaron nan tun yana karami ya saba in hidiman addini ya zo dubu dubu ne sai su sa in yaron nan ya girma shi ma in zai ba da sadaka ba zai ba da naira biyar ba zai tuno yadda baban shi yake mai dubu dubu ake bayarwa a sa sai ga ya je ya sa shi sa in za su yi addu'a sai a tsawaita addu'a kowane addu'a ɗaya aka yi sai an sa sadaka rabana صدقاتنا كدي كدي sai a zuba a zuba a zuba a zuba me yasa muke faɗan wannan dan mu mu gyara kudaden da muke tarawa wallahi da yawan mu magada za mu bar ma da yawan mu zan gaya maka wannan da yawan mu kudin da muke tarawa magada ne za su ci kajima dan dan waya ce sai ma ai ta rigima an ba ai sa'a ba ai ta rigima to Allah subhanahu wataala ya tsare ka je ga abin da sayyidina Usman yayi ma addini kai ma ka tsaya ka gani ta wani hanya ne zaka iya hidimta wa addinin ka ko buta ne da ake alula ka suwa ko guda biyu ko guda daya kai ma naka gudunmawan ne yadda ka iya samo kwara ɗaya ka kawo wata rana ana da yaƙini Allah subhanahu wataala zai baka daman da zaka kawo guda goma to amma tun yanzu baka saba da bayar da kwara ɗayan ba to gaba in kayi kuɗin ma ba za ka iya bayarwa sai ka ga mutum ya tsinci kanshi a cikin wa'anda an kawo butan masallaci ma ya sace Allah mala haka yake faruwa wasu sai su sace butan masallaci sai su kai gidansu wani ma yin ɗakin ya irin ɗakin samarin nan ne sai ga butan masallaci ne a ɗakin shi wani ƙur'anin masallaci ne a ɗakin shi za ga har da jiki ma rubuta ƙur'anin masallaci amma ko kunya babu gashi na ɗakin shi Allah mun tuba Allah ka yafe mana Allah ka yafe mana sai na Usman ana saukar da wannan ayan aha ayan afara'aitan ladhi tawalla ba mu labarin wannan mutumin wanda da yana aikin alheri wa tawalla sai tawalla sai ya bari ya juya baya waɗa ƙalilan ya ba da dukiyansa kaɗan wa akda sai kuma ya tsauri ya rike hannunsa sai na usman yana jin wannan ya ce ba haka ba mu ba za mu ƙara wannan ba sai ya ci gaba da aikin sa da yake na alheri to a ayat 35 sai Allah subhanahu wataala ya ce
عنده علم الغيب فهو يري
Allah subhanahu wataala ya ce a a indahu ilmul gaibi fa huwa yara Allah ya ce wannan mutumin shin yana da ilimin gaibu ne wanda har yake da yakinin an je lahira wannan matsalan ta kauce nan to me ya faru daga ji kawai wani ya ce ya dauke maka sai kai ka tafi kawai ka ce shikenan ka daina aikin alheri a indahu ilmul gaibi fa huwa yara malam ya ce ba haka bane babu wani babu wani wanda yake da ilimin gaibin da in an je lahira ga yayin da za ta kasance kowa yana da kyakkyawan fata ne a wurin Allah an gane wannan dama an ce shi mumini ya zamanto tsakanin tsoro da kuma fata tsoro da fata karka ji a ranka cewa kana jin tsoron azaban Allah nan karka ji kuma a ranka cewa rahmar Allah nan ta ji azabansa ko ba haka Allah subhanahu wataala ya ce ba wa rahmati wasi'at kulli shay a hadisin qudsi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah ya ce sabaqat rahmati ghadab hadisin qudsi au kama kala yace Allah subhanahu wataala an ce hadisin qudsi shine maganar da Allah ya gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallama amma ba a qur'ani bane take wannan shi ake cewa hadisin qudsi to hadisin qudsi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce Allah ya ce rahamata tarin jaya fushina rahamata tarin jaya mene tarin jaya azaban Allah kenan rahamar Allah ta fi yawa akan azaban da Allah subhanahu wataala yi in ba haka ba Allah subhanahu wataala cikin wancan hadisin ko cewa Allah subhanahu wataala sai ya yi nufin ya halakar da al'umma saboda wani zunubi da suke aikatawa sai ga cikin akwai yara kanana da su ba san laifi ba san hawa ba san sauka ba a cikin wannan al'umman akwai dabbobi da su ba ba ma ruwansu kawai ko to sai Allah subhanahu wataala a ciki kuma akwai masu karatun Qur'ani sai Allah subhanahu wataala ya ce to an yafe kawai an kauda kai wayanda suka aikata su zo lahira sai a hukunta su muna faɗa ka ji tsoron Allah kaga wancan rikita-rikitan da ya faru a Turkiya a Turkey wannan girgizan kasan da aka yi da kaga gidaje da mutane sun halaka a cikin sakan 28 ne ba a sakan 28 aka rugurgu da garin mutane sama da dubu hamsin duk sun mutu gine-gine ko ba a lissafin wa'inda suka rushe dan sai ƙasa ta bude haka sai gini gaba ɗaya sai ya nutse an gama da shi wa'inda suka ga bidon abin da ya rika faruwa ai za ka ji tsoro sai ka ɗauka fim ne ka ga gini gashi yana nutsewa a ƙasa wa'inda suka gani ya kamata a samu al'umma su ga wannan sun cewa kai Allah ba abun wasa bane duka wannan abin da aka yi a Turkiya din girgizan kasan cikin sakan 28 ne aka yi aka gama shikenan komai ya tsaya garin idan ka ji zai ka tarar da an gama da shi ba kowa wayanda gawa kawai aka zo ana cicirowa sai wayanda suke da tsawon rai ko kaman matan da aka ce ta yi sati biyu tana cikin gini bata mutu ba haka zo aka ciro ta da wata akuya ko wasu akuyoyi haka ko guda biyu ne haka ko na gan su ma sai wani wani yaro haka wanda ya tara kan ya tara kanuwan shi haka kaga gini ba amma yan haka saboda mene tausayi da rahma na wannan yar uwa ta ce wanda hannunsa zai iya tarewa ne ta ma rahma ta Allah ko to wannan ya nuna maka kaji tsoron Allah cikin sakan 28 an gama da garin da ya fi girman kamancan ba ya fi girman garin nan cikin sakan 28 ko minti ɗaya ba kai ba rabin minti ba kai ba an yi an gama yadda ka san tashin kiyama haka ɗaya daga cikin zai faɗa yake cewa muna ta karantawa a Qur'ani idan tashin kiyama ya zo sama za ta ciccece ƙasa za ta ya ce mu mun gani tashin kiyama mu muka gani saboda kana ji kana kallo in dukiya ne kake takama da shi ga ta nan kafin da masu yan turkiya ba suna da gado mai kyau ba turkey bed ko zinari ne su ne kana ji kana kallo kamfanin naka gaba ɗaya sai ya nutsu yanda ka gana cewa karuna fa kasafna bihi wa bidarihi al-ard to haka fa gine-gine suka rika nutsewa a ƙasa suna rushewa karka tunanin gidan ƙasa ne ba gidan bulo na ga wannan wama yana nuna wa kalla kalla yadda yake ga wannan madanwa yana nuna wa haka abubuwa suka rika faruwa ba ƙasa ta dare ta haƙiya gini an gama Allah mun tuba Allah ka yafe mana ga wani gini yana rufe ka gani ka ga yadda suke nitsiya ko kana gani da muke kokarin faɗa shine mu da muke raye mu da wannan abin bai ƙara so wurin mu mu ƙara jin tsoron Allah dan ba mu san a wane yanayi a wane yanayi zai same mu ba muna cikin abin kirki ko ko muna cikin akasin haka Allah ya sa muna cikin abin kirki domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kowane dan adam za a tashe shi akan abin da ya mutu akai idan ka mutu kana aikata kyakkyawan aiki aka ce a lahira ma za a tashe kana kyakkyawan aiki in ka mutu kana rikita rikita aka ce an je lahira ma rikita rikita za ka kanka ciki Allah ya fi mana Allah ya ce a inda hu ilmul gaib fa huwa yara shin wannan yana da ilimin gaibu ne wanda kawai ana cewa an dauke maka zunubi shikenan wanda babu wani wanda ya sai ya dauke wa wani zunubi ko akwai babu Allah subhanahu wataala ya fi mana sai Allah subhanahu wataala ya ce sabar kissa
أم لم ينبأ بما في صحف موسى إبراهيم الذي ربي ألا تذر وازرة وزر أخري
الله سبحانه وتعالى يشي أم لم ينبأ بما في صوف موسى ko ba a bai wa wa'annan mutanen labarin abin da aka saukarwa da annabi Musa ba ne, ba an ba annabi Musa littafi ba? Allah subhanahu wa ta'ala ya ce, to ko ba a ba wa'annan mutanen labarin abinda Allah subhanahu wata'ala ya saukar ma da annabi Musa bane na at-Taura wa Ibrahim allazi waffa ko ba a karanta wa wayannan mutanen littafin ko littattafai shine suhuf Ibrahim nan ko ba a karanta wa mutanen nan bane littattafan da Allah subhanahu wata'ala ya saukar wa da annabi Ibrahim wanda shi wannan annabi Ibrahim din ya cika dukkanin wani jarabawa da Allah subhanahu wata'ala ya yi masa shine wa Ibrahim allazi wafa da annabi Ibrahim din nan wanda Allah subhanahu wata'ala ya jarabta shi ko kuma ya ci jarabawa ya cika jarabawan shi daidai daidai ɗari bisa ɗari ba inda aka samu matsala kai banda annabi ibrahim zai yi wa mutane su yi wannan ko a ce maka yanka yaranka bayan ka yi shekara ɗari da ashirin ba ka yi ba dab da ka kusa mutuwa ka kusa mutuwa ka kusa mutuwa sai Allah ya baka haihuwa yaron nan ya dan fara dan girma ya fara girma a ce yanka shi kuma ba wani gokon ba wani rikici ba wani gargada kawai ce kai yaro na zo Allah ya ce a yanka ka ba shi ma yaron da yake akwai taslimi ya ce baba yanka ni bi umarnin ubangijinka baba roƙo nake guda ɗaya kawai alfarma ɗaya ya ce menene ɗana ya ce in za ka yanka ni ka rufe min ido shi kenan saboda kanna ga wukan na gudu sannan ka ɗaure min hannuna da ƙafana kar na ce zan ruga a guje ko in ka zo yanka in kama hannunka da rike wukan shine kawai roƙo na yace an gama yana cikin wannan yanayin ba aka ce to shikenan yanka din ya je zai yanka ya kwantar ya rufe idan ya daura hannun zai dagara kawai sai Allah subhanahu wataala ya cire yaron sai aka sa masa rago a wurin kawai shi dai ya ga ya yanka ne kawai sai bayan ya gama yankawa kawai sai ya ga ga yaron shi a can gefe yayi wannan wani abin ne aka yanka Allah ya ce to daga kanka kuma mun hana wannan daga kanka annabi Ibrahim an hana wannan wani uba ya kamo yaron shi wai saboda bai da abin da zai yi layya ya yanka yaron shi haka ce daga nan an hana shi ma wannan jaraba ba dan waya ce to in ya yanka yaron shi wa zai ci Allah ya tsare ce daga kanka kuma an hana wannan shikenan inda ba haka ba da yanzu duk da yanzu mutane da yawa ba an yanka su eh ko ba haka bane Allah ya tsare yana cikin haka aka ce a wurga shi a wuta ba wurga shi ba aka wurga shi jarabawa dai kala kala aka ce yi ma kanka kaciya yi ma kanka kaciya kai dai ka kalla da kanka ka kuma ka san ba irin kukan yanzu bane ba reza bane irin wannan dutsen nan ne irin fale fale irin me kuke kiran shi kan kura din nan to idan an fasa shi ba yana yin faifi haka ba shine ba za ka ta gogawa ya yi ya yi kaifi sai ka kamo gabanka kiki a na ibrahim haka yi ba ko ya je wani gari aka kwace mai mata duk bai rigima ba ko banda na ibrahim wa zai wannan aka ce ya tsitsige gashin hammatan shi da gashin maran shi ba akwai gashi da ke fitowa ba kasan hannun mutum to shi ba askewa aka ce ya rika kamawa yana ja pet pet pet har sai ya cire su duka annabi ibrahim bai gaddama bai ce Allah duk za a yi yawan ka koma gida ka dan gwada ka dan ja ka ci Allah to haka annabi ibrahim ya rika ja yana ciccirewa yana ciccirewa ya zo na marin shi haka ya rika fisgewa yana abin nan ba banda annabi ibrahim waye zai wannan Allah subhanahu wataala ya ce to wa ibrahim allazi waffa akwai abubuwa ba wurin talatin ne aka jarabce shi da shi duka annabi ibrahim ya ci jarabawa duka Allah ya ce to inni ja'iluka lin-nasi imama tillaka ci wannan jarabawa mun sanya ka zaman to jagora a cikin mutane kowa zai rika alfahari da kai kowa yana cewa Yahudawa sun ce annabi Ibrahim nasu Kiristawa sun ce nasu mu musulmai dama namu ko ma kana Ibrahim yahudiyan wala nasraniyan walakin kana hanifan Allah ce naku ne ai ku musulmai huwa sammakumul muslimin ai annabi Ibrahim ne ma ya sa muku suna kuka zama musulman allura sai Allah ya ce to ba a gaya wa mutane bane kaɗan daga cikin abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya saukar ma da annabi Musa da annabi Ibrahima da ya ci jaraba wannan gaba ɗaya tas. Kamar za ka ce ma Allah menene sai Allah subhanahu wa ta'ala ya ce, Allah ta ziru wa ziratun wizra ukura, shi ne wata rai ba ta ɗaukan laifin wata rai. Ba zan yi maka laifi ba, sai kai ka kama babana ka rika dukan shi. aka ce a ni da na yi laifi daban baba na ka kyale shi an gane wannan ba zan yi maka laifi ba ka kama siliki na ka duke shi ba zan maka laifi ba ka kama ɗana ka duke shi a'a Allah ta ziru wa ziratun wuzra ukra laifin wani rai baya shafan wani rai wannan shine sakon da aka sauka a littafin annabi Musa shine sakon da aka sauka a littafin annabi Ibrahim shine sakon da aka saukar maka kai musulmi cewa kar wani ya je yayi ma laifi ka je ka kama wani daban ka ci zalinsa ka ce a wa an laysa lil insani to lokaci yayi ai tsayana ci burki wa an laysa lil insani in Allah ya kai mu gobe sai mu tashi domin mene kaga ta zama wuturi ke mara ne nan wurin ka gani talatin da tara da ka wuce nan wurin an shiga mene cika yanzu shi kuma Allah an ce shi wuturi ne yana san mene yana san wuturi saboda haka sai mu tsaya nan dama daidai lokacin mu ya riga ya kai in akwai mai tambaya ɗaya biyu sai mu ansa in babu za mu haƙura ai addu'a a tashi abinda muka faɗa daidai Allah ya bada lada wanda muka yi kuskure Allah subhanahu wataala ya yafe mana in akwai mai tambaya bismillah bismillah maulana kar ka ji so to ai sai ka karanta tilla na ka ta dubawa to shikenan bari mu gani to bismillah maulana bismillah dan wa yana tambaya siyan shiya hannun jari a banki yana da kyau akwai sabanin malamai wasu na ganin ba laifi za a iya siya matukar ka kai kudinka ne da niyan a sai a rika juyawa a sai kaya ana juyawa a shine shiyas din ko ko in ba irin wannan ba shiyas din dama hawa hawa ne ai kala kala ne akwai wanda shiyas din bankin ne za a siyar misali wannan banki misali banki gaba daya kudin bankin gaba daya naira miliyan goma ne to sai su ce za su siyar da shiya na naira miliyan takwas sai ya zamanto su ne suke da shiya na miliyan biyu to yin wannan ne kaga bankin ne kai ma ta zamanto cikin masu hannu da shuni a bankin masu fada a ji a bankin to wasu malamai suna ganin ba laifi wasu na ganin kuma yanayin yadda ta'amulin kuɗin banki yake a ɗauki wannan kuɗin a ba wannan kamfanin giyan su je su jujjuya su yi wannan su dawo su kawo riba wasu na ganin cewa kai ba za a ce ma al'umma su sa kuɗin su a irin wa'annan ba wannan dai mas'ala ne na malamai mu tula ɗalibai ne sai mu ce Allah ya yafe mana a ƙara gaba ko bismillah ci gaba direbobin shanu masu ɗaukan shanu su kai Legas. eh ana tafiya subhanallah
ba dai direba ne buge shi ba to zai buge azumi wannan uku ya yi malam a ai ba direba bane ya fadar da shi saboda haka ba direba bane zai azumi an gane wannan dan wa yana tambaya ne moto ne da ake kai shanu zuwa kudancin Najeriya ana cikin tukawa to wani ya hau can sama ba mamaki iska ko bacci ya ɗauke shi wu sai ya faɗo da ya faɗo sai ya mutu tunda ana gudu ne kuma sai ya faɗo ya buga kwalta ne sai ya faɗi sai ya mutu to direban ne zai yi azumi ko kuwa aka ce ba direban ba shi ya kashe shi ba wannan shi ne ya yi ganganci saman tirela wurin aminci ne saman trailer ba wurin aminci bane saboda haka shi ya kai kanshi wurin halaka Allah kuma ya faɗa wa Qur'ani ya ce wala tulqu bi aydikum ila tahaluka kada dan adam ya je ya sa ka san mu a can Kaduna sunan da ake kiran irin wayannan masu hawa saman trailer yan rai banza kuma na ake kiran su rai banza yan rai banza mutum ne zaka tarar da shi da sama da naira miliyan ɗaya a jikinsa amma ya cire naira dubu goma ya hau moto sai ya ki sai ya je ya hau saman trailer yan rai banza ne mu a kaduna haka ake kiransu yan rai banza kuma idan an fado dan direba baya tsayawa da ya fado kawai sai ya shiga wata biya ba to kama ji wani ya ce ba direba ma bai ma san ya fado ba sai dai an je can sai aka kayan shi kawai a ina wani a ce ya fadi tuntuni dan rai banza kenan Allah ya tsare Allah ya kare ina kuwan tambayan a yi tambaya in babu dan wa ya rubuto tambaya mai suna bawan Allah cewa shi ba tambaya bane jan hankali ne yake so a yi al'umma duk wanda zai yi tambaya ya tambaya mai ma'ana shi abin da yake jan hankali kenan a sha ruwa lafiya ai mun sha malam Allah ya saka da sai na gobe kuma ko to gaskiya ne duk abin da mutum zai tambaya ya tabbatar ya yi tambaya mai ma'ana an gane wannan tabbatar ya yi tambaya mai ma'ana saboda mene kai za ka amfana mu za mu amfana da muka zo sauraron ko an gane wannan to amma idan muka koma muna yin tambayoyi wanda yake na rudu ne to abin sai ya koma kuma wasan yara an gane wannan gaskiya ne duk wanda zai tambaya ya tambaya mai ma'ana an gane wannan Allah ya yafe mana Allah ya tsare in akwai tambaya sai a yi in babu za mu haƙura a yi addu'a almajirinka Allah ya raya ta kaba haihuwa ina ai ba magana amfani da haihuwa kai fa kace ta haihu da safe miji ya rasu da yamma ko da rana ai an gama yadda ake yi din nan haka za ta yi ta kaba wata hudu da kwana goma in ma jini bai zo mata ba haka ce to ta ɗauko bukanta aiki an gani da a ce bata haihun ba sai ya zama mijin ne ya rasu da safe ita kuma da rana sai ta haihu aka ce ta gama ta gaban wannan haihuwa da ta yi ta gama shikenan bayan ranar addu'an bakwai sai kuma a daura mata aure da wani shikenan a shari'ance muke magana a shari'ance shari'ance wala ya ce kai ba wani wanda ne aiko ai kowa ya san haka shari'a ta ce idan ta haihu wa ulatul ahmali ajalahunna an yadana hamlahunna haka Allah ya faɗa ai ba ni na faɗa ba mutane sai suka tunanin ko mu muke faɗa a ba haka ba Allah ne ya faɗa mace mai ciki iddanta yana karewa ne ko takabanta yana karewa ne tana haihuwa to yanzu ta haihu mijin ya rasu da safe an dawo daga kai shi makabarta karfe biyu ita kuma ta haihu ta gama iddanta ta gama ta kaba sai ta ɗaɗɗa ƙafa in aka yi addu'an bakwai ko ranar addu'an bakwai sai a ƙara ɗaura mata wani auren shari'a ya ce ba komai sai dai kai ne dai zaka ɗan ji ɗan nauyi nauyi haka sai mutanen gari dai a ci kallon ka a ce ko ma kai ka jefe shi ko kai kashe shi Allah ya tsari Allah ya kare Allah ya tsare ma dai Allah ya kare a shikenan danwa tambayin da fito sosai tunda shi ya rasu da sabi ita kuma ta haihu da yamma shikenan ba wani maganar cewa za a amfani da wai wannan a ita ta haihu da sabi shi ya rasu da yamma ne aka tambayin ka yake to tunda shi ya rasu da sabi a ita ita ta haihu da safe shi ya rasu da yamma ba za a yi amfani da haihuwanta ba za a yi amfani da lokaci da shari'a ta tsara na wata hudu da kwana goma nan ko ko a tafi akan haihuwa na jininta ko na al'ada wallahu ta'ala ala Allah muna aha akan sallah Allah ya karba
ya sallan wanda za su yi shi mai yayin ba su da dace
a to wanda ya zo da liman yayi ruku ya zo a guje kuma bai kalla alkibla bai kabbara ai kai ma ka san bai samu wannan a wannan bai samu ba an gane wannan da ma a ce da ma ya kabbara ya zo din ya kalla alkibla sannan ya kabbara ya sama ya tafi rukuwan to shikenan sai a ce to hukuncin gudun nan manzala sallallahu alaihi wasallama ya hana ya ce idza ataytum ila salati ko idza ataytum salata fa alaikum bis sakina idan za ku zo sallah manzon Allah ya ce ina umurtan ku ina horan ku da ku zo masalla a tsake a ahan a natsi a tsanake abinda kuka samu ku sallata wanda ya wuce ku kurama haka manzon Allah ya ce to amma wannan kaga tun daga nan ma ya bata an ce yana zo ko gabas din ma bai kalla ba yayi to nan ne akwai damuwa Allah ya fi mana Allah ya fi mana wa alaikumus salam wa rahmatullah
magana ne akan haihuwa suna magana akan haihuwa suna to mata ta haihu kenan bismillah kaka damu Yaro ne da aka haifi idan mata ta yamma an samu haihuwa ana kacciwa lokacin da ya ake bukatar magana ana iya sa ma yaro suna ana iya naɗa ma sa laƙaba ma yaro suna ko hudu a misali ko sai ya kwana bakwai nan ne dole sannan a mai abin nan a lokacin ba.
A'a, ita huduba idan an haifa yaro ake mai huduba sa suna sai raɗa sunansa sunansa al'umman gari su sani sai in ya kai kwana bakwai ai a wurin huduban ana gaya ma yaron a wurin huduban ba yau an haifi yaro za a mai huduba za a mai ta'annuki wannan dabinan da kake gani ana bayarwa ana sa ma yaro a wurin wannan huduban ko to ana gaya ma yaron sunan shi sai a bar shi a kulle sai ya kai ranan bakwai sai a fito da shi a exposing dinsa abin da kake so ka faɗa kake ta kwana-kwana shine ya halatta da zaran an yi maka yaro an yi maka haihuwa ka rika gaya wa mutane mata na ta haihu an samu abdullahi ko ba abin da kake so ka faɗa ba kake- kake ta kwana-kwana ko ba shi bane shine abin da kake so ka faɗa kake ta kwana-kwana wannan haka abin da ke faruwa shine shi addinin musulunci addini ne mai sauki a ka'ida manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa ya ce idan an haifi yaro to ranan bakwansa a yi masa aski a sanya masa suna haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa cikin hadisin sa shahararri shari'a sai ta faɗa cewa wata rana an yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama haihuwa kamar da daddare ne da daddare aka yi wa manzon Allah sallallahu alaihi sallallahu alaihi wasallama haihuwa sai ya ce wulidtu lailatul bariha iblan wa sammaituhu ibrahima manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce cikin daren nan da ya gabata an haifan mini yaro na sanya masa su ɗa namiji na sanya masa suna ibrahim wanda a ka'ida abin da aka saba da shi shine idan an haifan ma mutum yaro idan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an haifan masa yaro ba a faɗan suna sai an kai rana na bakwai akwai wani sahabi shi ma da aka yi masa haihuwa ba zan iya tuno sunansa ba yanzu tunda ba ba kar- ba karatun ne muke yi ba yanzu shi ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya rada masa suna a ranan da aka yi haihuwa malaman addinin musulunci sai suka ce idan aka yi maka haihuwa ba ka da kuɗin da za ka iya yanka ma yaro aƙiƙa yawa shi ne na uku idan mutum an masa haihuwa ba shi da kuɗin da zai iya yanka ma yaron shi aƙiƙa ragon ragon suna kenan muke cewa mu a ƙasar hausa shi ne ake ce ma aƙiƙa to tunda ba ka da kuɗin da za ka yanka ma yaro ragon suna aka ce ta ranar sai ka faɗa amma kana da kuɗin da za ka yanka wa yaranka ragon suna aka ce to sai ka jinkirta sai rana na bakwai a yi masa aski a raɗa masa suna a yanka ragon haka manzon Allah ya faɗa ƙa'idoji ne guda uku sallallahu alaihi wasallam to idan mutum bai da kuɗi an mai haihuwa shi kenan kawai ranar da aka mai haihuwa sai ya faɗa kawai ai an mun an mun haihuwa na sa ma yaro suna kaza amma kana da kuɗin da zaka yi yanka ragon suna ba sai ka faɗa ba wannan shine zancen malaman musulunci jamhurinsu an gane wannan jamhurin malaman musulunci abinda suka faɗa kenan wasu malaman suka ce an fa- an yi ma mutane wannan sassaucin ne saboda an sani a wannan lokacin akwai waɗanda abinda ma za a ci babu akwai wanda a wannan lokacin zani ne kawai ya mallaka a rayuwarsa na duniya ga wancan hadisin shi zai nuna maka haka mutumin da wata mata ta zo wurin manzon Allah ta ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka aure ni manzon Allah ya shiru din nan ta ta yi ta faɗa manzon Allah ya shiru sai wani daga cikin sahabbai sai ce manzon Allah in baka so mu muna so manzon Allah ya ce ta je ka kawo sadaki ya je ya bu- duba ya buga ya buga ya buga sadaki bai samu ba kuɗi bai samu ba ya dawo ya ce manzon Allah ba samu ba manzon Allah ya ce je ka nemo koda bakin zobe ne na ƙarfe ba na azurfa ba ka gan su da sa hannu to ba na azurfa ba zobe na bakin karfe ka je ka samu a matsayin shine sadakin da za a ba wannan matan shi ma zoban na bakin karfe ya gagara to yanzu ka gani duk gafunan da zobe na azurfa duk a hannunku amma sai ku rika cewa wai ba za ku kara aure ba kai mata ɗaya ne kai mata alkawari ko kuma ka ce kai ba ka da kuɗi ba kai ba ko kuma ka ce wai kai yaro ne shekarun ka bai kai ba duk ga zobuna nan na azurfa da zinari a hannunku to wannan zoban na bakin karfe ma ya gagara Nazara sallallahu alaihi wasallam ya ce to shikenan ai tunda kuɗi bai samu ba bakin zobe bakin karfe bai samu ba to ba komai kenan ai yake to sai dai wannan giwtan nashi aka ce in aka karɓa wannan zanin naka kuma za ka zauna sarara shikenan sai ya dawo ya zauna fiskan tausayi ga samu ga rashi bawan Allah bawan Allah ya dawo ya zauna ya shiru abin shi irin kai wannan lamari dai zuwa can an jima sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce masa me ka sani na alkur'ani ya ce na haddasa sura kaza da sura kaza da sura kaza misala sallallahu alaihi wasallama ya ce ma matar kin yadda wannan surorin su zamanto sadakin ki tace ta yadda ce to a daura masa aure aka daura aure wasu kuma wani suka ce ba ma ita aka tambaya ba aka ce je ka koya mata wayannan surorin a matsayin su ne sadakin ta sai aka daura ku sai aka ce ka kalla irin wannan rayuwan da bakin zobe ma na karfe yana gagara to ina za a samu ragon da za a yanka so da ka a samun ma mutane sakon alternative sakon hanya na biyu cewa babu kuɗin to tunda ka san ka san dama ina za ka samu ragon to da an yi haihuwan kawai shikenan sai ka ce ka rada ma yaron ka suna kaza kawai in yaron ya girma ya yanka ma kanshi rago ka san haka ake ana bin sa duk wanda ya taso ya ji labari ba a yanka mai rago ba aka ce ana nan ana bin sa da girman ka kawai sai ka yanka rago kawai ka ce na sunan ka ne ba kuma lalai bane sai ka tara mutane ka ce a na sunanka ne ba a za ka iya yankawa kawai ka dan kirawo walima kawai ka ka abin nan amma dai a cikin wayanda suka halatta za ka gaya musu wasu cewa wannan na ƙara yanka ma kaina rabon suna ne saboda ƙara gode ma Allah rahama ba wai ka sha na samu labari baba na da yanka mun ba shine ni ba a ka sha sai ka dan sa hikima ka gane ko sai ka dan sa hikima saboda ƙara kare martaba da daraja na iyayen nan ce na ƙara yanka wa kaina ragon suna ne dan ƙara gode wa Allah akan ni'ima da Allah subhanahu wata'ala ya mun maimakon na yi na turawa na yi birthday kawai sai ka bar abin haka sai ka bar abin haka shikenan Allah kaga su sun sani sai a Alhaji wani ya ƙara yanka ragon sunan shi ba sai ji labari ah ya kaga ya ƙara ce saboda gode wa Allah kaga shikenan Allah ya fi mana Allah ya fi mana saboda haka in mutum bai da kuɗin da zai iya to da an mai haihuwan kawai sai ya ce to sunan shi lado kawai shikenan amma kana da kuɗin da zaka iya to ma Allah dai ya fi mana wayoyin da muke rikewa fa kawai sun wuce abun abun abun sunan ko tunda abun abun da suna ragon da za a dan yanka ko kai ba lalai sai rago ba an ce har akuya zaka iya yi da ita ko to akuya ta yi tsada sosai sai ne za a ce maka dubu talatin dubu talatin to kuma ai ba girma dama ake nema ba a yanka ɗin ka bi umarnin ubangijin naka shi ne abin da ake nema kenan kaya ko na naira dubu ashirin za ta yi rago na naira dubu arba'in zai yi na dubu talatin ma zai tilla ba lokacin layya ba ne dubu talatin dubu arba'in ai wayan da muke rikewa dubu hamsin dubu sittin ko to sai mutum ya ta wani makan shi wani kumbiya-kumbiya haka kuma wata tara ko a dashi baka rika yi ba kana dan wurgawa kana ajiyewa saboda ka fitar da yaran nan naka kunya Allah ya yafe mana Allah ya yafe mana wannan dai shine abin da muka sani mu akan wannan din ba sai komai mun ta kawo littafai muna karantawa ba akan haka an gane wanda yake son karin bayani sai ya je ya nema wasu malaman kuma ya sama karin bayani akai shi ne abin da muka kasance gaskiya Allah ya taimaka to bismillah malam a akwai inda aka ce kana ci nama ai ba inda aka ce kana ci nama dan ka yanka ma kanka ragon layya kawai dai mutane da suke ganin tunda naka ne ba sai ka ci ba shine amma ba ni dai ban ga ayar ce in ka sake yanka ma kanka kar ka ci ba an gane ni ban gani ba zantan gaskiya ke ni ban gani Allah ya yafe mana wa alaikum salam dan wa yana tambaya ragon layya an mun kuma layya ragon suna ana yankawa ne kafin a rada wa yaro suna ko ko bayan an rada masa suna to mu dai abin da muka sani abin da aka karantar da mu shine bayan an rada ma yaro suna shine za a yanka ragon haka ya zo a hadisin a rada masa suna sannan a yanka kuma a masa aski za ga haka a kasar hausa ake yanda ya zo a hadisin an rada masa suna sai a kamo rago a yanka zuwa dan an jima sai wanzami ya zo sai a aske gashin ko ni mu haka dai muka sani mu a wurin to amma na taba zuwa wani suna wani wuri na na yarbawa muna zuwa kafin a rada kawai sai aka kamo ragon aka yanka kafin a gama rada suna kafin an riga an fefeɗe an tuffasa wannan ragon ko an sashi a tukunya wannan ragon aka ce wayanda suka zo suna duk su za su cinye to a nima ne ta ganin abin ya mun wani iri cewa to kowa dai da irin nasu fahimta ko tilla kai ba ka je muƙabala bane ina ruwanka ko Allah ya raya Allah ya raya Allah ya raya Allah ya raya muka wuce shikenan ko to zai yi kowa da irin fahimtansa in an ga wayanda suke yankawa kafin a rada suna to dai a ranan bakwai dai su ma suka yanka an lura a ranan bakwai ne su Hausawa kuma mafi yawancin arewacin Najeriya suna yi yanda ya zo a hadisin ne a raɗa mai suna a yanka rago a mai aski haka suke yi ko Allah ya fi mana Allah ya fi mana wa alaikum assalam barkan mu dai to mun ce an maka haihuwa yanzu to faɗa
da azumi ne sai na bar bikin taron sunan da rasa sunan misali sai bayan tsarka shi ya halatta ne ya haka to ai kuma mutum ya sa to mutum ya saba wa manzon Allah shi manzon Allah ya ce a rana na bakwai shine za a rada mai suna a rana na bakwai za a yanka mai rago a rana na bakwai za a mai aski to kaga mutum yayi ya ce sai bayan azumi zai yi rada mai suna zai yanka mai rago sannan ya mai aski kaga wannan ya saba wa karantarwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba laifi bane ka sa a rada masa suna a masallaci amma taron suna irin wannan waliman nan da ake yi da komai sai ka wannan biki sunan shi ko biki sunan shi wannan bikin sai a jinkirta shi bayan sallah sai ayi wannan duk ba zai zama damuwa ba to amma dai na bakin mata ko na bakin maza maza ne suke cewa Allah ya raba maka asiri kawai ka je ka je ka gara ɗauko ma kanka tun da kaga Allah ya sa ka haihu a cikin fadana ai Allah yana nufin yana yana nufin ka da sauki ne ustaz ko ba gane ba dan akalla a bikin sunan nan za a kashe kuɗi ya kai dubu talatin eh اللهم برحمتك الواسعة أمنا وقنا شر ما أهمنا وغمنا وعلى الإيمان الكامل والكتاب والسنة توفنا وأنت راض عنا يا كريم واغفر اللهم لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولأئمة المسلمين الأحياء منهم الأموات وتاب بيننا وبينهم بالخيرات رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المسلمين والحمد لله رب العالمين